بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينزو da muke magana yammacin ranar juma'a ne a 22 ga watan rabi'u nisani hijira ta 1446 daidai da 25 ga watan oktoba shekara ta 2024 Allah da ikonsa ya kuma kaddara mana haduwa a karo na biyu cikin wannan daura ta ilimi da ake gabatarwa a ƙarƙashin majalisin babban malami a sheik abubakar muhammad muhammad da ke nan garin buwari a yankin babban birnin tarayyar najeriya abuja a ƙarƙashin wannan karatun na matnul warakat na imamul haramain abul ma'ali aljuwaini in Allah ya so ya yarda za mu tashi akan ta'arifu ta'arifun bi ba'dhi mustalahati ilmi usul wato anan wajen kafin malam ya fara tattaunawa game da mas'ala ta masail na usul fiqhi to malam zai yi bayanin wasu istilahat wasu kalmomi waɗanda suke rijista ne a cikin wannan ilimin na usulul fiqhi waɗannan abubuwa da malam zai tattauna mana su a nan wajen mafi yawanci malam ya ɗauko su ne daga cikin bahasin ilimin mantiki da kuma ɓangaren ilimin harshen larabci idan manta ba a karatun da ya gabata mun yi ishara da cewa imamul juwaini malami ne daga cikin malaman ash'ariya ko to ba za a yi mamaki ba idan yanzu an fara cin cewa ilimin mantiki duk da akwai wasu mabahis wanda akwai tarayya tsakanin ilimin mantiki da usulul fiqh sai dai zurfafawa a cikin ilimin mantiki to abu ne wanda yake ba shi da wani abin a gode mishi hasali ma malaman ahlus sunna wal jama'a suna zargin shi ne domin ba shi daga cikin ilmomi da ake kirgawa daga cikin ilmomi na shari'a malam sai ya ce wal fiqhu akhassu min al ilmi shi fiqhu wato wani nau'i ne wani bangare ne daga cikin bangarorin ilimi ma'ana kalmar ilimi kalma ce mai fadin gaske to fiqihu ma ilimi ne amma kaga shi bangare ne kamar wani branch ne daga cikin branches na ilimi kamar ilimin tafsiri ilimin aqida ilimin tarihi mun fahimta ilimin alqur'ani ilimin hadisi to shi ma ilimin fiqihu shi ma nau'i ne daga cikin nau'o'i ko kuma branch ne daga cikin branches na ilimi wal ilmu shi ko aka ce ta'arifin ilimi ma'arifatul ma'alumi alama huwa bihi shine sanin abu a yanda yake sanin abu a yanda yake yanzu wannan wannan abin da ke hannuna ya sunan shi eh zai yi daidai in na ce alƙalami na zan yi na ce alƙalami zan yi na ce abin rubutu zan yi na ce wannan bairo ne eh zan yi daidai to abin rubutu fa alƙalami fa pencil fa to bairo a to bairo ba abin rubutu ba ne alƙalami ba abin rubutu ba ne to alƙalami abin rubutu bairo pencil duka abu ɗaya ne a gashi ai na'am ma'ana abin rubutu kalma ce mai faɗi alƙalami kalma ce mai faɗi pencil kuma yanzu an yi specifying ko yanzu wannan ba biro ba ne ko to in aka ce biro ne to yanzu ba sunan shi ilimi ba shi ne ka san abu a yanda yake abin da ke kaina sunanta hula haka ne aka ake sata idan ka fahimci hula cewa a baya ake ɗaura ta to yanzu ba ka santa a babin ilimi ba mun fahimta ka san abu ka san a ya yake a haƙiƙanin shi yadda yake to shine al'ilmu mun fahimta wal jahalu shi ko jahilci tasawwuru shay ala khilafi ma huwa bihi jahilci shine kasuranta abu akasin yanda yake mun fahimta kasuranta abu akasin yanda yake shine at-takhayyul shine takhayyul shine imagination mun fahimta abu ne ka suranta shi tawahhuman ka suranta shi ashe ba yanda yake yanda haƙiƙanin ma iya shi yake ba haka ka suranta shi to amma a nan wajen a nan wajen malam ya yayi bayanin imagination ne a babin jahilci shi jahilci nau'i biyu ne akwai jahalul basir shi ne baka san abu ba gaba ɗaya baka san abu ba gaba ɗaya da Allah ka taɓa zuwa vila eh to da Allah siffanta mana vila to wannan shi ne jahalul basir abu ka ce kwata-kwata ba ka san shi ba ka huta ko? to jihar basit kenan to akwai murakkab shi murakkab shine ka suranta abu amma akasin yanda yake to wannan ya fi wancan muni ka suranta abu kai ka ɗauka ka san abin ashe ba ka san shi ba mun fahimta? ka san shi ashe baka san shi ba me misali shine misalin duk abin duk abin da ka so ka dauka zaka misali da shi wani eh Imam Zahabi da Allah mi komin tawjihul umma mi komin tawjihul umma kun ga abin da ya miko eh yanzu mai miko taujihul umma ko to yanzu ya ya ajiye abu akan yanda yake to al'ilmu kenan mun fahimta ba ni wannan ruwan eh miko mun ruwan miko mun kawai ruwan da ke kasan ka miko mun shi to miko mun fensa ranka amma da ruwan ruwa na ce ya miƙo mini sai ya miƙo min wannan yanzu shi a tunaninsa wannan ne ruwa saboda ka shi a fassara shiga ruwa amma a hakika abubuwa guda biyu ne suka faru bai san ruwa ba bai san wannan ba shi ne murakkab ɗin duka abubuwan guda biyu bai san su ba kenan abin da aka ce ka san shi ka ce eh ka san shi da ka faɗe shi sai ka faɗi wani abu shi wancan abin da ka faɗa ya nuna baka san wancan ba wanda aka tambaye kan ma kuma ya nuna baka san shi ba mun fahimta to wannan shine almurakkab to wannan nabiyin shine malam yayi bayanin sa a ƙasa yace tasawwuru shay ala khilafi ma huwa bihi ya ta'rifin jahal murakkab ne ka suranta abu ba a haƙiƙanin yanda yake ba kun ga wannan babu kun ga wannan surantawar mafi yawancin 'yan bid'a a babin da suka faɗi kenan abin da suke da'awa sun sani suke kira izuwa gare shi sai suka faɗi a kansa aksar na abubuwan da ake da munaza'a da su da 'yan bid'a akan wannan babin suke suna da'awar sun sani amma kuma bu san su ba yanda suka ce sun san shi in suka zo suna bayani sai aga aka sun wannan abin ne wal ilmu baruri shi ko ilimi abbaruri wato ma la yaqau an nazrin wastidlal abinda baya buƙatar nazari tunani baya buƙatar ka kafa mai hujja duk abin da baya bukatar da sai ka yi tunani kafin ka san shi ko kuma sai ka kafa hujja akan ka tabbatar da shi to wannan ilmu zaruri ne kal ilmi alwaqi bi ihda alhawas alkhams kamar ilimin abin da aka same shi ko kuma abin da aka san shi ta ɗaya daga cikin waɗannan alhawasul khams din wa'yannan gaɓoɓin na mutum guda biyar da ake ɗaukar ilimi daga su allati hiya hasu sam ji duk abin da ka ji yanzu mu da muke zaune a cikin masallacin nan watakila muna jin ƙarar fankokin nan eh to yanzu wannan ƙarar kana da tabbaci a kanta ne ka tabbaci akan ƙarar fanka ce hala in ka ji wutahowar mota ka san wannan ƙarar mota ce in mashin ne ka san wannan mashin ne mun fahimta to idan mota ta taho aka ce menene sautin me wannan sai ka ce wannan sautin keke ce to kaga an samu matsala mun fahimta abu ne wanda kake jin shi duk abin da kake jin shi da kunnanka to ba ka buƙatar nazari kafin ka ce abu kaza ne ba ka buƙatar sai ka kafa hujja haka nan walbasur ko kake gani duk abin da kake gani yanzu muke ganin junanmu ina ganin wani zan ce shehu zahabu ne yanzu aka ce in kafa hujja da dalili akan cewa wannan shehu zahabu ne to shi wanda ya faɗa ya nuna ya motsu domin baya buƙatar hujja domin gashi nan mun fahimta ko kuma asham abin da ka shaƙa da hancinka shi ma wannan ilmu daruri ne duk abin da ka shaƙa in ka ji ƙamshi ka san ƙanshi ne in ka ji wari ka san wari ne so ba ka buƙatar ka ji ƙanshi ka a ce wari ne kuma a ce ka kafa hujja a babu wannan wazzau ko abin da ka ɗanɗana ka ɗanɗana sai ka ce wannan abin tsami gare shi ko ɗaci gare shi ko zaƙi gare shi wannan ilimi ne tabbatacce wallamsu ko abin da ka taɓa mun fahimta aubi tawatir ko kuma abin da aka san shi ya yadu kowa a haka ya san shi ko da wannan abin ba a zahirin shi yake ba domin kurafat kurafat suna iya zama a abu ne wanda haka aka san shi haka aka saba ji mun fahimta to duk abin da haka aka saba jin shi haka kowa yake faɗansa to wannan abin ya zama mutawatir yanzu ba ana magana inganci ko rashin ingancin shi bane a'a yanzu dai wannan abin mutawatiri ne mun fahimta misali a fiqhu yana daga cikin inda ake tabbatar da fatality nasab na ɗa shine kawai a ga mutane biyu sun zo gari wannan yana cewa wannan baba kuma sai a gari aka ɗauka wannan baban wani ana ce mai baban wani mun fahimta to in abin ya yada a cikin gari shi kenan idan wannan ya zo da mace sai ya ce mata shi ce daga wani gari kawai ya zo na mata shi ce ya yada a cikin gari cewa mata shi ce kuma ya mutu ya batta da ɗa to ɗan za a nasabta mai mun fahimta za a nasabta mai in wani ya zo ya ce ba ɗan shi ba ne to yanzu ya ɗebo dalaba ga mu mun fahimta domin ya riga ya zama mutawatiri kowa haka ya kowa haka kaji yana faɗa mun fahimta to wayannan alhawas duk abin da aka same shi da alhawasul khams ko ta hanyar attawatir abin da ya yada a cikin mutane wannan abin ya zama al-ilmu daruri to kalla shi ilmu daruri kafin mu nisa ilmu daruri ba shi daga cikin mabahis na ilimin usulul fiqh domin a can baya in buku manta ba a ta'arifin da ya ce ma'arifatul ahkami shar'iyya allati tariquha al-ijtihad hukunce hukunce na ilimin shari'a wanda ta hanyar ijtihadi ake gano su yanzu wayannan abubuwan guda biyar ta hanyar ijtihadi aka samu gano su abubuwan da ka gano su ta ɗayan hanyoyin nan guda biyar ko kuma ta hanyar tawatir ta hanyar ta shida ta hanyar ijtihadi ne to ba to to to wannan ba ba fiqhu bane ma'anar wannan yanzu akwai musulmin da bai san sallar azahar wajibi ba ce? ɗaya daga cikin rukunan musulunci ne? eh musulmi? wannan ma'alumin minar dini bi darura ne haka ne? to yanzu ba shi daga cikin mabahisu usul fikihi wajabcin sallar azahar rukuniyar sallolin guda biyar da sun riga sun zama ma'alumin minar dini da darura. Mun fahimta? Su ba su daga cikin mabahisu usul fiƙi. Kamar wajabci ne na watan Ramadanu, azumin Ramadanu. Mun fahimta? Kamar farlanci ne na aikin hajji, wa'yan nan an san su ne bi darura. to dukkan abin da aka san shi bi darura ba shi daga cikin mabahisu usul fiqh tunda ba tariqatuhu al ijtihad bane ba ijtihadi ake gano shi ba mun fahimta to malam ya ce ilimi kashi biyu ne akwai ilimin da kowa ya sani gama garin ilimi to sai kuma ilimi na biyu wa ammal ilmul muktasab sai kuma ilimin da sai ka je makaranta shi ne al'ilmul muktasab ilimin da sai ka je ka neme shi kun ga wancan ba bukatar nema mun fahimta kowa ya san wannan ilimin ba wata makarantar da zaka je kawai a koyar da kai yanda ake amfani da kunni yanda ake amfani da ido mun fahimta ba wata makarantar da zaka je a koyar da kai ita a koyar da kai wannan abu mun fahimta to shi ilmul muktasab فهو الموقوف على النظر والاستدلال shi kuma ana gano shi ne ta hanya annazar bibiyar shi bincikensa walistidlal da kuma kafa dalili a kansa mun fahimta ta hanyar neman shi bibiyarsa sai kuma an kafa hujja in ka faɗa za a ce ba a yadda ba ina dalilinka eh ina dalilinka yanzu ku kalli wani abu kai da kake ka haɗu da ni kai tsaye muke kallon juna da kai agogonka gashi a hannun dama kai kuma ga agogonka a hannun hagu wani ilimi ne ya sa kasashe a dama kai kuma wani ilimi ne ya sa kasashe a hagu a ina ya kamata a sa na gaya wa fa'yan uwa shi ajin usul fiƙi in ka ce e hujja in ka ce a'a hujja in kai shiru hujja duk abin da kai hujja za ka kawo in shiru ma kai sai ka faɗi hujja ne sa kai shiru eh me yasa ka sa a dama sunna ne sa a dama sunna to kai bisa ka sa abu kai kuma bid'a ce mun fahimta wato in ka faɗa sai an ce ina dalili to wannan shine al-ilmul muktasab to kun ga duk ilimin da ba wa'ancan ba ai sai ka faɗa domin duka wannan yanzu ba gashi muna karatu ba yanzu wannan karatun ba zai yiwu ka same shi da wa'incin hawasul khamsu din ba ba zai yiwu ka ce ai kowa ya san shi a cikin gari ba akwai wanda ko sunan shi bai taba ji ba ko sunan shi bai taba ji ba kuma watakila ana nan ana rayuwa da shi watakila ma ana sallah da shi a masallacin nan amma ko sunan shi bai taba ji ba to shine al-ilmul muktasab sai wan nazru shi ne annazar huwal fikru ba yana cewa fa huwal mawqufu ala an-nazr ba a can kuma yace ma la yaqau anin nazari an nazarin wasu dilali to menene shi nazar din huwal huwal fikru fi hal manzur fi kalla shine ka tsaya kana tunanin abin da kake nazari ka tsaya kana tunanin abin da kake nazari shine annazuru mun fahimta shi abu in aka baka shi in baka san shi ba in kana so ka gano shi za ka tsaya ka natsu kana sauraron abin me kake yi kana kokarin kana bibiya shi ne a hankali hankali domin ka kamo shi to wannan nazarin da kake yi shi ma ilimi ne shi ma ilimi ne imamu shafi'i imamu ahmad ya daɗe yana ba da labarin yau ɗimbin ilimin shi da karatun shi mun fahimta sai ya kawo mai ziyara sai bai wadda imamu shafi'i ta ce to yau tana so za ta ga malamin nan da ake yawan magana a kansa ta ga an zo ana bayan an yi sallar isha'i tun da su sun saba suna tashi sai kiyamun lalle ta kawo ruwa a ta ajiye mai sai ya kwanta tana zaune tana kallonsa ta ga wani irin abu yake yi yaushe zai tashi ya yi karatu ya yi ibada ya wani ta ga tun da ya kwanta bayan sallar isha'in nan sai da aka kira sallah sai ta je sai ta samu mai gidanta imam ahmad sai ta ce kana ta kwarzanta malamin nan ashe ba fanko ne tun da ya kwanta bacci da sallar isha'i sai da aka kira sallah sai ya ce haka ne sai ya bata sai da suka haɗu da imamu shafi da imamu tana wani sai ya tambayi imamu shafi kaji kaji abin da ta faɗa a kanka sai ya dariya sai ya ce amma sai ya ce a'a aiwa bacci yake yi ba yana ta nazarin wata aya ne daga wannan lokacin da ya kwanta har aka kira sallah ya fitar da hukunce-hukunce sun kai guda dubu a cikinta. bikin gada na tashi ban yi alwala ba? Ai, kwanci yayi tun da ya tashi yayi bacci mai ya kamace tun da a kira sallah. Ba sai Allah ba, tashi kawai shiga masallaci, wanda ya bacci ai ba zai yi haka ba. Ta ce, eh kuma fata, ba ta lura da haka ba, amma kuma tabbas haka ya faru. Kun ga kawai yayi shiru ne, amma me yake yi? Ibn al-Jauzi, Abdurrahman Ibn al-Jauzi, littafin Sayyidul Khatir, ya ce saidul khatir tunani yake yi sai ya tuno abu in yi tuno sai ya rubuta da wannan tunane tunanan ya rubuta wani littafin littafin da a yanzu ya zama littafi ɗaya daga cikin littafai na ban mamaki da malaman musulunci suka bari saidul khatir wato farautar tunani abin da tunani ya farauto littafi ne ƙayyimi wanda yana ɗauke da wasu dabaru da wasu fa'idoji na rayuwa wanda yake ko kai ba malami ba ne kana buƙatar kanta littafin kai ɗalibi ne kana buƙata kai ɗan kasuwa ne kana buƙata kai ustazi ne kana buƙata kai ba ustazi ba kowa yana buƙatar kanta sajin hazir mun fahimta an nazar kenan sai walistidlal shi istidlal talabu dalil neman dalili neman dalili ka yi magana a ce ina dalilinka wannan tambayar dalilin shine alistidlal kun ga duka wannan mabahis ne na mantik mabahis ne na mantik sai waddali to ba an ce neman dalilin ba to me dalili kuma huwal murshidu ilal matsalo kalla shi ne abin da zai shiryar da kai zuwa ga abin da kake nema in ka ga billboard ko signboard eh sai aka ce sai ya baka direction ya ce haka za ka yi za ka je unguwa kaza ko area kaza ko gari kaza haka wannan shine addalil yanzu shi ba shi zai kaka garin ba amma mai kawai zai maka zai yi guiding ɗinka har zuwa inda kake son ka je ko zai gaji ɗinka haka nemo abin da kake so ka nema ko to wannan shine dalili shi dalili ba shine a karan kanshi abin da zai a'a ba shine asalin abin da kake nema ba amma zai taimake ka wajen samun abin da kake so to da ƙarshe sai a koma shi ma ana ce mai dalili shi ɗin kanci sai ya zama shi ne ma abin da kake nema asali ba shi kake nema ba shi zai shirye da kake zuwa ga abin da kake nema amma kuma saboda yanda ake yawan faɗan kalmar sai ya zama kaman ma shi ne abin da kake nema kamar wannan billboard din kamar wannan signboard din ma shi ne abin da kake nema mun fahimta domin me hikimar ka na sanin alqur'ani me za kake me za ka san kake san sanin qur'ani eh ka san Allah mutum ya san Allah shi ne abin da ta kake abin ƙurani ka san Allah eh dama afin lahi shakun dama afin lahi shakun afin lahi shakun to shi shi shi hatta da hawasul khams za a iya gano shi saboda haka ilmu daruri ne sanin Allah eh domin duk abin da ya kalla za ga halittun Allah wa'annan halittun na Allah kuma suna alamta maka menene akwai Allah domin halittun na Allah babu fuku ma tara fi khalqir rahmani mine ne kawun ayar sotul mulk ba farko ba farko bane kuma duka ka subhanallahi min tafawuti babu tafawuti yanzu ka taba ganin damejin mutum inji zai iya yin mota za a iya yin motoci daga kamfani sai a ce wani ta samu matsala tun daga kan mutum ta samu matsala mutum ina mutumin da ka gaishe ya samu matsala mutumin da maimakon hannun shi ya zama a inda hannun mu yake sai hannun shi ya zama a kan shi dameji ko kafa shi a gadon bayan shi na ana samu ana samu a'a ba a samu ba a samu ba a samu wannan abin da haga ya faru a cikin process ne wannan al'amarin ya faru a haifi mutum sai ya zama abnormal sai a haife shi da hannuwa hudu ai ba ɗaya ba ne galiban sai a same shi da wani abu juye ai wato wannan abin a process ne wannan abin ya faru amma kai yanzu ka kewaye wannan garin ka nemo akasinka wanda ba irinka ba mutum wanda ba irinka ba ba za ka samu ba ba za ka samu ba halitta Allah kenan ka kalli jinka dabbobin nan ba wata akwai da za ka yi da kafa uku kafa ta uku haka aka yi ta ita ba za ka gani ba wannan saman gatar da yadda take haka take tun kafin mu zo haka take haka kuma za mu tafi mu batta haka take to kaga su ita halittar Allah wannan yana nuna kenan wato wanda yake yin wannan abin kwaya ɗaya ne domin inda ba ɗaya ba ne to sai an samu wannan yanzu motoci ai mota mota haka ake cewa amma motoci ai kala kala ne saboda me maƙerarsu ba ɗaya ba ce. Mun fahimta? To, shi kan shi dalili sai a ce, mai dalili sai a ce, Alƙur'ani. hikimar ka san Qur'ani shine abubuwa guda biyu wannan magana da ka faɗa wato ka karanta shi ka bauta wa Allah da shi ki bautar Allah wannan shine asali mun fahimta to in ka kwana karanta alqur'anin baka bautar Allah da shi ina hikima ka ta qur'anin sanin qur'anin ina hikima shi bil'am dan ba'ur Allah ya bada labarin babban malami ne babban malami ne wanda Allah sai da ya kamba ma ilimin nashi ataina wa atina Allah ya ce mun bashi daga ayoyinmu amma fan salakha minha fa atba'ahu shaytanu fa kana min al-ghawi yanzu wannan shine ba haushe yake cewa menene gashi ga sani nan ga shagala mun fahimta to wannan shine addalil abinda zai kai ka zuwa ga abin da kake so to abin da kake so da ɗaya biyu ne ko dai ya zama yaqini ne ko ya zama shakka ce kamar da zamu ji a baya a gaba avannu ne saboda fiqh ana gina shi ne ko akan al-yaqin ko akan avan wa dhannu shi zato shine tajwizu amraini yuwar kasantuwar abubuwa guda biyu ahaduhuma azharu min al-akhar amma ɗaya ya faɗe bayyana eh ina ko dai wannan ko wannan sunan shi abdurrahman ko dai kai ko kai to dai ɗayan ku sunan shi abdurrahman amma na fi tunanin kai ne abdurrahman ɗin mun fahimta yiwuwar abu guda biyu amma ka fi karkata ga ɗaya to shi ne avannu zato kenan to amma a cikin ilimin fiƙi in irin wannan ya faru to ɗaya ana ce mai arrajihu ɗaya ana ce mai ɗaya ana ce mai azannun rajih ɗaya kuma ana ce mai azannun marjo wannan zato ne amma arrajihi wanda shi aka yi aiki wannan kuma fa zato ne wanda ba da shi aka yi aiki ba hadisai suka zo game da auren manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ɗaya daga cikin matansa ba zan yi tunan wace ce aka ce ya aurita baya cikin harama ko kuma yana cikin harama da aikin haji ba mun fahimta to yanzu shin ya aure ta ne kafin ya ɗaura haramar aikin haji ko ko bayan ya ɗaura haramar aikin haji ya aure ta? Mu fahimta? Mafi yawanci malamai sun fi rinjayar da cewa ya aure ta ne kafin ya ɗaura harama kamar yadda ita ma da kan ta faɗa. Tun ta fi kowa sani ai, mace ta fi kowa san ranar aurenta. Ko? na miji a ina mace ta fi namiji sanin rana aure namijin aka tafi aka tafi aka tafi yana yin shekara goma ya manta ya manta amma ita ba ta manta wannan date din amma kai za ka iya mantawa wallahi ni dai na manta wallahi na manta wallahi la'adari mun fahimta so za ka manta don wannan ba shi daga cikin kuma yanzu shigul shagil ɗinka ba ka da shi daga cikin shigul shagil naka yanzu kuma amma su suna da wani sa'in in za a yi lissafi sai a ce sai an jojen mata wane yaushe ya haife shi wane ya su za su faɗa keke da keke mata sun fi wannan iya wannan lissafin fiye da maza mun fahimta to ɗaya ɗaya zai zama rajihi ɗaya zai zama marjuhi ukalla ruwa ruwa ya kasa kashi nawa bari dawo da magana fikihu ruwa ya kasa kashi nawa ruwa na'am kashi na farko ku yi magana kashi na farko mai tsarki mai tsarkakewa masha Allah jamil kashi na biyu mai tsarki mara tsarkakewa jamil na uku mara tsarki mara tsarkakewa to wanne ne mai tsarki mai tsarkakewa misali ruwan famfo ruwan sama rijiya eh ruwan kogi na'am wannan ruwa ne mai tsarki mai tsarkakewa ruwa mai tsarki mara tsarkakewa na'am kamar wani ruwa wani ruwa ne mai tsarki mara tsarkakewa ruwan shayi jamil ruwan shayi ko kunu zobo ruwan zobo haka ne to wanne ne mara tsarki mara tsarkakewa eh ruwan kwata to yanzu menene ma'aunin da za a gane wa'inan ruwayen me ma'aunan ya za a gane wannan mai tsarki mai tsarkacewa ne wannan mara tsarki ne mara tsarkacewa wannan kuma mai tsarki ne wanda ba zai tsarkace ba ya za me ma'aunan ɗanɗano kala me kake nufi da ɗanɗano da kala na'am to yanzu idan ruwa kala shi canza ko ɗanɗanan shi canza ko ƙanshin shi canza me yake hukuntawa ruwan da yasa ne ko ko mara tsarki ne mai tsarki ne amma mara tsarkakewa a cikin wannan guda biyun wanne zai fada to na kwata fa a to shi me canza na shi a to ka ce idan ɗayan biyu ukun nan ya zabu ruwan shi kenan yanzu kenan ka nufin ka ce ruwan zoɓo shi ma ruwan kwata ne? ɗanɗanin shi canza? To kenan din ruwan da ɗanɗanin shi canza ya zama ruwan najasa. Ha kake cewa, ha ka faɗa, ha ka faɗa na'am. Wani abu mai wari ya shiga to me wari kamar me ɗan tsaya ka san shi ita kalmar wari nisbi ce abin da kai za ka ɗauka wari wani ba shi ne wari a shi ba kamar kamar kashin yara kamar kashin yara haka ce in kai amfani da shi zai iya cutar da lafiyarka shine mara tsarki mara tsarkakewa mara tsarki mara tsarkakewa na'am halittarsa huwa baqin ala khilqatihi haka suka faɗa na'am mai tsarki ne an ta'ala sawabin eh ga ka tana cikin ashirin ashimawi ba malami ashimawi ya ya ya yi wannan ya faɗo wa'annan categories din ba abin da ke so kai ku anan wannan shine idan ababin kafa dalili ne ruwa kashi biyu ne alma'ul mutlaq ruwa mai tsarki ne tsarkakewa sai ruwa mai najasa duka dalilan da zaka kawo na sosa ruwa yadda suka yi magana kenan mun fahimta wannan ruwan na tsakiya mai tsarki mara tsarkakewa babu dalili tabbatacce a kansa sai ijtihadin malamai musamman malaman fiqhun malikiya saboda haka wannan qadiyar ta shafi malikawa ne to in aka zo ana maganar shin wannan ruwan mai tsarki mai tsarkakewa ne ko kuwa to za a samu saɓani wasu za su ce mai tsarki ne wasu za su ce ba mai tsarki ba ne to yanzu a cikin maganar misali zoɓo wasu za su ce mai tsarki ne wasu za su ce ba mai tsarki ba ne to a cikin wannan maganar yanzu to azannu ya zo kenan to yanzu a cikin maganganun guda biyu akwai arrajihu akwai almarjuhu wacce rajihas wacce rajiha eh a cikin guda biyu wacce rajiha wacce kake tsoron fada ita ce rajihas wacce kake tsoron defa ita ce rajihas shine shi mai tsarki ne ne zana shi zama mai tsarki mun bayanta me zan shi ruwa zama mai tsarki ruwa ne kawai sai sabulu ya shiga sai ya yi abin shi za a yi wanka da shi wankan juma'a ko wankan janaba da shi ko ba za a yi ba eh za a yi me zai hana a yi me zai hana a yi za a yi arrajihu wal marju kawai wa shakku ita ko shakka tajwizu amraini shine abubuwa guda biyu su faru kana abu akan guda biyun kamar wancan din amma la maziyata li ahadi ma al akhar kai ma ka tsaya tsakiya ne kai ma ka tsaya tsakiya ne ka ka, ka tantance wanne ne wanne ne zaka dan yi gaba akan shi wanne ne zaka dan yi baya akan sa ba kaman wancan ba mun fahimta wannan in aka yi in kai fara zurfi a cikin usulul fiqh za a ce maka wannan shine abin da malaman usulul fiqh sai kira at-tawaqquf a babun ta'arud idan ka samu at-ta'arudul adilla dalilai suka guda biyu na akasi suka tsaye a kanka ka rasa tantance wannan zaka fifita ko wannan saboda karfin su sai ka tsaya a tsakiya sai ka ce kai tawakkufi yanzu ba za ka yi fatawa da wannan ba za ka yi fatawa da wannan ba to wannan shine ashakku a nan wajen kun ga duka wannan mabahis ne na ne na ce muku duka wannan mabahis ne na na na ilimin mandiki wa'annan dinnan an-nazru al-istidlal ad-dalil adh-dhannu ash-shakku al-ilmu ad-daruri al-ilmu al-muktasab wannan duka mabahis ne na na ilimin mantuki wa usu wa usu to me ya kawo mantiki ne nan wajen mai kun san a karatun da ya gabata bari dan tsaya mu dan yi wannan maganar dan tana da muhimmanci a karatun da ya gabata mun yi ishara akan cewa Imamul Juwaini ba ash'ari ne ash'ari al-aqida kuma muka ce ya goyi bayan ash'ariyanci a rubuce-rubucen shi da kuma a cikin karance-karance a cikin durus nasa wato wani abin ban mamaki ya faru a tarihin ilimi a musulunci wanda haka aka ga ya faru har ya rikita ya rikita alƙaluma na bayanai alkitabu wa sunna alƙur'ani da sunna Allah ya saukar da su ne gaba ɗayansu ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam haka ne? Na'am, su sahabbai da larabci Allah ya saukar da su, su sahabbai duk da larabcinsu sai sun zo wajen annabi ya musu bayani, ya musu bayanin me yake nufi ake nufi a shari'ance ko? Ba su dogara da larabcinsu ba. To, in kuma sun dogara da larabcinsu sai a ce wani lokacin sun yi daidai ko sun yi kuskure, in sun yi kuskure sai annabi ya gyara musu. sai ce ba haka ake nufi ga abin da ake nufi sai ya zama wannan na daga cikin babin sallama wa annabi shi annabi ba a ba a challenge din shi a ce why kowa za a iya ce mai why amma annabi fa ba a ce mai why wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ayyakun lahum khiyaratu min amrihim babu baka da baka da option in annabi ya ce kaza ne to shi kenan kawai haka ya ce mun fahimta to haka sahabbai suke su kawai sai abin da annabi ya musu bayani bayan wucewa annabi haka sabon su suka kasance ɗalibansu kawai iyakacin yadda aka yi maka bayani nan za ka tsaya ba wani abu da za ka yi wannan ilmomin da sahabbai suka samo daga annabi da tabi'ai suka samo daga sahabbai tabi'u tabi'in suka samo daga tabi'ai waɗannan ilmomin da aka tattara su sune a jumlaci ake kira ilimin magabata su ake cewa fahimtar magabata akan komai su ake cewa babu wani abu a musulunci face waɗannan magabatan sun aikata shi babu wani sabon abu da zai zo duk ko sabon abu da ya zo a wajen wannan abin nasu to ba sunan shi ilimi ba ba sunan shari'a ba ba sunan shi addini ba in an ce sunan shi in an da'awar shi da addini to juyin juya hali ilimin usul fikihi tabbas ba yanda za ka fahimci alƙur'ani da sunna sai ka san shi matuƙar ba ka san ilimin usul fikihi ba za ka iya sanin ƙur'ani da sunna ba ba za ka iya sanin haƙiƙanin saƙon alƙur'ani ba ko saƙon sunna ba mun fahimta to shi kuma alƙur'ani da sunan nan sai ka san su a fahimtar magabata ne ka san su in baka san su a fahimtar magabata ba to zai iya zama jahal murakkab kana da awar ka sani amma baka sani ba to jama'a influence na gwamnati kun san gwamnati tana da ƙarfi ba shi yana cewa ƙarfin Allah ne kaɗai ya fi ƙarfin gwamnati influence na gwamnati da kuma ya ƙoƙi da aka yi ta yi faɗaɗa ƙasashen musulunci da aka yi ta yi sai ya zama na an fara ɗibo wasu ilmomi wanda da ba a san su ba a musulunci tun a zamanin umar an ka aka fara da aka ci ruma da farisa aka ce ga wasu manyan manyan littattafai an gano a ɗauko ilimin a fasar larabci ya ce ba a bukata a ƙona su ilimin da ƙur'ani da suna sazo da shi ya isa ya hana a fassara amma a zamanin daular abbasiyya sai aka yi ta fassara wa'annan ilmomin wa'annan ilmomin su ne ilmomin da suka bayi suka ba da mantiki suka ba da falsafa philosophy suka ba da ilmun nazar wal jadal mun bayanta a ce ga wani abu wanda naƙadi ilmin naƙad criticism ilmin naƙad criticism duk abin da kawo da shi to ka jira ka jira naƙadi wannan sai ka shiga jami'a su dokta ka jira naƙadi mun fahimta duka wa'annan wa'ancin ilmomin ne to ilmomin nan gabaki ɗaya ba su da alaƙar ilimin addinin musulunci amma ɗauko su da aka yi ta yi sai wasu suka ce bari su je su dinga ɗaukowa suna liƙa domin su masu iya karantawa to tun da ilimi ne na jidali kawai ka zo farin abu ka ce baƙi ne kuma ita jayayya kuma saboda ka fi iya surutu da zance kuma ka ci farin kowa sai da baƙi ne ilimin jidali wanda kuma za ga mafi yawanci wannan ilimin ya zo ne a garuruwan da suke nesa da garuruwan da musulunci yake da ilimin musulunci yake da ƙarfi misali iraq ilimin na mantiki na falsafa ba su ƙarfi a sham ba ba su ƙarfi a makka ba su ƙarfi a madina ba saboda nan wajen gari ne wanda akwai ilimi mai yawa na musulunci amma iraq gari ne wanda ya yi nisa saboda haka sai ya zama wa'annan ilimin na jidali su ne ilimomi mun fahimta kamar yadda dr asuba'i musafa suba'i ya ishara haka a cikin littafin shi as-sunna wa makarantu wa fi tashri'il islami in kana kan tarihin kamar misali abu hanifa za ga irin wannan jidalin lokacin da abu yusuf al-qawi ya ga cewa kamar yano na bari ya je buɗe makaranta ɗalibin shi ne ya shirya shi sosai da fatan ya gaje shi sai yi wani ciwo kamar zai mutu abuwa ni ba sai zo kan shi yana to Allah ya Allah wannan da shi ne kasan misalin mutumin da misalin mutumin da ya aiki da baya fatan yanzu nan a ruwan sama in aka yi ruwan sama lalacewa aikin zai yi in ya ga hadari ya yake yi ita roƙon Allah Allah ɗan yi ɗan ɗan a postponement ko ɗan adjustment na ruwan nan Allah ya sa ya kai zuwa lokaci kaza ko to haka Abu Hanifa ya ce to da ya dawo ya farfado ya warke sai aka gaya mai yadda Abu Hanifa ya ta yi sai yake ɗauka cewa ya zama babban malami shi ma sai je ya buɗe makaranta abu hanifa da ya gane gashi can sai ya ce wani ɗalibi je ka tambaye shi abu kaza mutum ya ba da ɗinki ya ba cile ya ɗinka mai riga sai ya ɗinka mai ba ta kai tsawon shi ba zai biya shi ko ba zai biya shi ba in ya ce e ka ce ba haka ba ne in ya ce a a ka ce ba haka ba ne zai biya ya ce e sai ya biya shi kuɗin shi ya ce ba zai biya ba sai ya ce eh kun fa haka ne ba zai biya ba saboda dalilai kaza dalilai kaza sai ce to zai biya sai ya ce kai aiko ka kai sai ya ce wai kuka ce Abu Hanifa sai ya ce to jama'a mun rufe makaranta ya fahimci sakon kun ga ilimin jidali ne ko to wannan jidalin daga baya haka yake shigowa cikin musulunci sai ya zamana wayanda suke ta dauko wannan ilimin sai kuma da suka zo shi ilimin usulul fiqi saboda ilimi ne wanda yake da alaka da kwakwalwa domin kamar mathematics ne lissafi lissafi kwakwalwa ce ko kowa ya sa aka hada kaza aka ce a tara da kaza a cire kaza a rubanya kaza ka san abin da zai biyo baya to sai zama wannan ilimin yana da wani tsarawa irin wancan sai suka zo suka yi ta kalewa wannan ilimin wannan ilimin yana kama da wancan sai suka yi ta shiga cikin wannan ilimin kuma suka yi ta ƙare-ƙare a cikin shi abin da ba shi ba sai da ilimin usul fiƙi ya wayi gari gaba ɗaya sun sunce shi sun sunce shi jama'a akwai inda za mu kai akan wannan ƙabiyyar suna da mahimmanci wannan ƙabiyyar da muke tattaunawa kuma an ce lokaci ya yi za mu tsaya insha Allah amma za mu ci gaba da bayani akan wannan da izinin Allah idan idan gobe da an yi sallah to da an yi sallah insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ai kaji irinta ina yake